أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد البر المهجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna sha biyu ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wasallam alif da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya yi daidai da sha biyu ga watan uku miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da biyar insha allah da mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a yadda muka saba a wannan masallaci mai albarka idan ba mu manta ba muna cikin suratul an'am aya na 49 wanda a yau mun tashi a aya na 50 yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi min waliyyin wala shafi'in wa min waliyyin wala shafi'un la'allahum yattaqun Allah subhanahu wa ta'ala yace wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا يا رسول الله كفتكر دا وطندا يخافون سنا قورا أن يحشروا أتاروس إلى ربهم زواغ أبنجدس ليس لهم من دونه من ولي ba su da wani majibanci koma bayan Allah mahalicinsu wala shafi'un ko wani mai maceci la'allahum yattaqun ko da su ji tsoron Allah da su kiyaye abubuwan da Allah Ubangiji ya haramta a Allah Ubangiji yana faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da faɗakarwa dama kuma Allah Ubangiji tun ran da Allah ya ce masa fasda bi ma tu'mar ka zantas da abin da aka maka umarni ka isar da saƙon Allah to manzon Allah bai gushe ba yana faɗakarwa safe da yammaci da dare da rana da sanyi da zafi wanzan Allah bai taɓa nawa ba saboda aikin Allah Ubangiji ne Allah ya ce ka faɗakar da waɗanda ya kafu da suna tsoron an yi sharu a taro su ranar alkiyama dama duk wanda kaga yana tsoron Allah subhanahu wata'ala to yana tsoron abinda Allah Ubangiji ya tanadar ne na azaba ga wanda suka saba masa kuma yana faɗayin abin da Allah Ubangiji ya tanadar na rahma ga wanda suka yi masa biyayya duk da cewa shi tsoron Allah din mataki-mataki ne akwai tsoron Allah a matakin ainihin waliyai siddiƙai mukarrabi wanda su tsoron da yake tsakaninsu da Allah ba tsoro ba ne na wani abu na daga cikin hujubai ma'ana wuta hijabi ne shi ma wanda wannan hijabi ne da halittu ya sha makance su gabarin Allah sai ya zamanto halittu suna tsoron wuta ba tsoron Allah ba amma matakin siddiƙai matakin waliyai a tsoron Allah shine wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin kar ku ji tsoron kowa Allah ubangiji shine abin tsoro wala takhshawhum wa khshawni kar ku ji tsoronsu ne za ku ji tsoro wa iyaya farhabun ni din nan ni Allah ni ne abin tsoro wa iyaya fattaqun ni din nan ni ne abin tsoro wanda za a kiyaye dokokinsa to amma kuma a wani wajen Allah ubangiji sai ya tsawatar daga ya ce a ji tsoron wuta fattaqun naran lati wa quduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin ku ji tsoron wuta wanda aka tanadar wa mutane to wannan ana magana da amawa ne ga baki daya shi yasa idan ka ɗauko siyakin ayan Allah cewa ya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kaga sai aka ce ya ayyuhan nas idan ka ji an ce ya ayyuhan nas to ana nufin kowa da kowa har da kafirai da musulmai da yahudawa da nasara da kowa ya shiga cikin ya ayyuhan nas in ka ji kuma Allah ya ce ya ayyuhal lazina amanu to an keɓance muminai a cikin musulmai ɗin ma an keɓance muminai to a can ƙarshen waɗannan ayoyi ne Allah yake cewa fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquluha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin idan ba ku yi ba wato ba ku samu ku aikata abin da Allah ya kalubalance ku da shi ba na cewa ku zo da kwatankwacin alkur'ani ba za ma ku taɓa iyawa ba Allah ya ce ku ji tsoron wuta allati wa qudu hannasu wal hijara wanda da mutane da duwatsu su ne makamashin wannan wutar ku iddat lil kafirin Allah ya tanadar wa kafirai wanda suka kafirce da ayoyin Allah to kaga Allah ya ce a ji tsoron wuta ana magana da kowa da kowa amma idan ana maganar muminai sai a ce wa iyaye fattaqun ni Allah ni ne abin so wa khafuni in kuntum mu'minin ku ji tsoro na idan ku mu'minai ne shi yasa shi tsoro din mataki mataki ne akwai tsoro na awamul muslimin akwai tsoro na khawas akwai tsoro na khassatul khassa khassatul khassa na waliyan Allah in suka tuna da wanda ba Allah ba ma a zuciyarsu suka ji tsoro to sai Allah ubangiji ya musu intikami akan wannan tsoron in suka tuna da wanda ba Allah ba ma a zuciyarsu to sai Allah Ubangiji ya ya kama su da tunawa da suka yi da wanda ba Allah ba amma wannan matsayi ne na kwaloluwan waliyan Allah waɗanda su shuguluhum billahi la bi ghairillah su shugulin su gaba ɗaya da Allah ne Allah Ubangiji ya taimake mu Allah ya ce wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhshaw wanda suke tsoron a tara su ranar alkiyama malaman tafsiri suka ce ya kafu na an yi sharu idan musulmai ne wannan wa an zirbi yallazi ne ya kafu na ɗin wasu suka ce an saukar ne akan kafirai wasu suka ce an saukar akan muminai wasu suka ce gaba ɗaya ne allazi ne ya kafu na an yi sharu idan musulmai ne su bar aikata saban Allah su ji tsoron ranar da Allah Ubangiji zai taro su ya musu hisabi akan abin da suka aikata idan kuma ahlul kitabi ne su ji tsoron Allah su ji tsoron ran da Allah zai taro su su bi gaskiya gaskiyan da suke ɓoyewa ɗin nan wanda Allah Ubangiji yake faɗa mana su da yawa gaskiya yana bayyana musu amma sai su kafirce tare da sun san cewa gaskiya ne to idan ahlul kitabi ne su ji tsoron ran da za a taro su su bi gaskiya amma al-imamu Hassan al-Basri yake cewa wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu yace ana nufin almu'minuna ana nufin mu'minai ne a faɗakar da su ranar da Allah Ubangiji zai taro su ya yi masu hisabi ya tsayar da su ya ba su takaddansu sannan ya ce kowa ya karanta littafin sai ya hisabi da kansa da kansa wa kansa ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba karanta littafin ka kai da kanka ka gane makomanka Allah ubangiji ya kare wanda laisa lahum a wannan ranar ba su da wani min waliyyi min waliyyin wato ba su da wani min dunihi min wali min dunihi waliyyin ba su da wani majibanci a wannan ranar wanda zai shiga cikin al'amarin su wala shafi'un ko kuma wani maceci saboda babu wanda zai yi ceto ranar alkiyama sai wanda Allah ubangiji ya masa izini man zallabi yashfa'u indahu illa bi izni waye yake da ikon ya yi ceto ranar alkiyama wannan duk wanda kaga ya yi ceto to da izinin Allah ne izinin Allah shi ne ba shi dama ya yi ceto manzon Allah ma da izinin Allah zai yi ceto kuma ceton manzon Allah tabbataccen abu ne shafa'ati yawmal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha ceto na ranar alkiyama gaskiya ne duk wanda kaga yana musanta ceton manzon Allah to ba shi cikin wanda manzon Allah zai ceta ne shi yasa ceto yana nan matsayi matsayi akwai ceto a matsayi na mafi girma shine ceto wanda za a ceci kowa da kowa wanda shine manzon Allah zai yi wannan ceton a makamin mahmud wanda za a yi umarni a yi hisabi a kai yan wuta wuta a kai yan aljanna aljanna wannan ma ceto ne sannan akwai ceto a mataki na biyu ceton da za a yi babu hisabi ga waɗanda aka ceta din mutane dubu saba'in kuma sau dubu saba'in kamar yadda za a ba wa manzan Allah bayan ya yi sujada ya yi yabo ma Allah Allah sai ya bashi ceton mutum dubu saba'in bayan ya ƙara sujada Allah sai ya sake ninka masa dubu saba'in din sau dubu saba'in muna fatan Allah ya sa muna ciki sannan akwai ceton da za a yi ma'ahlul kaba'ir masu aikata manya-manyan laifuka amma a zuciyarsu da akwai imani to bayan an kai su wuta da suna kiran annabi suna ce annabi ya zo ya cece su a gurin Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ba aikin ka bane ba aikin ba aikin kowa bane aiki ne manzon Allah sai ya sai ya je ya faɗi yayi ya goma Allah kuma ya roki Allah Allah ubangiji ya bashi ceton ahlul kaba'ir waɗanda a zuciyarsu akwai imani to anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah zai ce ai ba aikin ka bane wannan aiki na ne to Allah sai ya fitar da duk wanda a zuciyarsa akwai ƙwayan zarra na imani sai a fito da shi daga wuta a kai shi aljanna waɗannan su ne ake kira da jahannamiyyu sannan da akwai ceton ƴaƴa ga iyayensu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ƴaƴanta guda biyu suka mutu to lallai za su zamanto mata ceto ranar alkiyama sai manzon Allah ya ce ba guda biyu ba kai duk wanda ma ɗansa ƙwaya ɗaya matan da ɗanta ƙwaya ɗaya ya mutu kuma ta yi haƙuri to zai zamo mata ceto ranar alkiyama sai sai da aisha ta ce to wanda bata taba aihuwa ba fa saboda sai da tuna aisha bata taba aihuwa ba ita shi yasa ake mata alkunya da ummu abdullahi sai to wanda bata taba aihuwa ba fa sai annabi ya ce wa ana farquhum sai to ai sun rasa ni duk wani abin da mutum zai rasa a duniya na ɗa ko wani dangi to bai kai rasa manzan Allah ba annabi ya ce to ai tun da sun rasa ne zan zama musu ceto ranar alkiyama Allah ya saka mu cikin ceton manzan Allah to akwai ceton ƴaƴa ga iyaye sannan akwai ceton alqur'ani alqur'ani zai ceci ma'abuta karanta shi ranar alkiyama alqur'ani zai ce ya Allah wannan bawa ya gagara yin bacci a dalili na saboda haka ka bani cetonsa sai Allah ya ce ma alkur'ani to na baka dama ka cece shi sai azumi ma ya ce ya Allah wannan bawa ya ki cin abinci da rana ya ki shan ruwa da rana ya kame sha'awarsa don haka ka bani cetonsa sai Allah ya ba da cetonsa wa azumi sai azumi ya cece shi don haka da azumi da alkur'ani dukkansu suna ceton mutum ranar kiyama sannan kuma da akwai ceton aboki ga aboki idan tsakaninka da wani da akwai kyakkyawan alaka sai ya zamanto ayyukanka sun zamo masu rauni to zai iya cetonka idan da akwai kusanci idan Allah Ubangiji ya masa izini ya bashi sannan da akwai ceto ma kawai wanda bononza ne kawai Allah zai watsa wannan ceton kawai an ce akwai bawan da zai zo ranar alkiyama ga, ga laifukansa da yawa ga kyawawansa amma kuma yana neman kyakkyawa kwaya ɗaya wanda wannan kyakkyawan shi ne nauyaya mizanin sai zama ɗan aljanna sai ya tuna da cewa to ai da akwai haƙƙinsa a gurin wani bawa sai ya ce to Allah ina da haƙƙi kaza a gurin wani a karba mun haƙƙi na sai lada na ya ce kan samu daman da zan shiga aljanna tun da lada ƙwaya ɗaya nake ne sai a zo da wannan bawan sai a tsayar da shi ce to akwai haƙƙin wani a kanka sai a duba ayyukansa sai a ga duk ayyukansa babu wani aiki mai kyau gaba ɗaya munana ne sai Allah ya ce wa bawan to gashi dai bai da lada ko ƙwaya ɗaya ballantana a biya ka da shi sai bawan ya ce to ya Allah a ɗibi laifina a ƙara masa sai ya zama to lada na ya ɗan yi nauyi hakan nan sai Allah ya dubi bawan sai ya ce yanzu kai za ka ji daɗi a ce kana da laifuka da yawa za ka yi fatan ɗan uwanka ya samu laifuka shi da bai da lada ko ɗaya kai kuma kana buƙatan amma ƙara ɗiban laifinka a ƙara masa sai Allah ya ce wa bawan juya sai ya waiwaya yana waiwayawa sai ga aljanna bene bene mata yan aljanna abubuwa masu ban mamaki na gidan aljanna sai Allah ya ce yanzu idan aka ce wannan naka ne kana so sai ce Allah ina so Allah sai ce to nan gidan masu afuwa ne wannan gidan aljanna da ka gani na masu afuwa ne Allah sai ce to da kai da wanda ka ce a tara masa laifin ka rike hannunsa duka ku tafi aljanna kaga wannan rahman Allah subhanahu wata'ala to muna roƙon Allah ya saka mu cikin ceton manzon Allah wannan ɗiban fari da annabi zai yi to ya zama to muna cikin wannan ɗiban wannan dubu saba'in ɗin da babu hisabi babu wahala su dai kawai su suna bayan annabi ni yanda annabi yayi nan da sai to mu annabi ke kan Allah ya saka mu wa ma zalika ala Allah bi aziz وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وأن باس دواني wato majibanci ko mai ceto ta iya yiwa za su fi tsoron Allah na'am
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والأشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين الله يتي ومن ظن الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي كرك قولي waɗanda suke ambaton Allah safiya da maraice yuridu na wajha suna neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala ma alaika min hisabihim min shay babu wani abin da yake kanka na hisabinsu wa ma min hisabika alaihim min shay su ma ba su da wani abin da yake kansu na yi maka hisabi fa tatrudahum balle ka zo ka kore su fatakuna min zalimin sai ka zamo cikin waɗanda suka zamo masu zalunci nan ana magana da manzon Allah ne a matsayinsa na shugaba amma ba manzon Allah ake nufi ba domin ha sha rasulullahi an yakuna zalimin ya nisanta a ce manzon Allah azzalimi Allah yana magana ne da manzon Allah domin in ana magana da al'umma to da shugaba ake magana in aka yi magana da shugaba to ya gama kowa da kowa dalilin saukan wannan aya manya-manyan mushrikai sai suka zo gurin manzan Allah suka ce mu ba za mu yarda muna zama da kaskantattu ba idan za ka kori waɗannan kaskantattun wai kaskantattun nan wasu sahabban manzan Allah ne a cikinsu da akwai sa'ad akwai ibn mas'ud akwai bilal akwai salman akwai suhaibur rumi akwai khabbab wai manzan Allah ya kori waɗannan su ba za su iya zama da waɗannan wato talakawa ba idan annabi yana son su yi imani da shi suka yi su karfafi manzon Allah sai dai manzon Allah ya kori waɗannan waɗanda suke zikirin Allah waɗanda ake ganin su talakawa ne dalilin saukan wannan aya kenan آه، سي الله ubangiji yace wa manzon Allah آه، wala tatrudi alladhina yuna rabbahum aka ce manzon Allah he himmatu da ya faɗi cewa lallai su waɗannan sahabbai ba koran su ba amma kuma su su koma gefe saboda tsananin kwaɗayin da manzon Allah yake yi na musuluncin waɗannan mutanen wanda dalilin su ila zai iya zamowa wasu su shigo addinin musulunci domin manzon Allah yana tsananin kwaɗayin mutane su samu musulunci harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim mai tsananin kwaɗayi ne a kanku duk abin alheri to manzon Allah yana son ya same ku duk abin sharri to manzon Allah yana tsorace muku fiye da yadda kuke tsoro kaman kai ne da dabbanka ka tana riƙe ta ita kuma tana kwacewa za ta je ta fada a kogi ko ta fada a kan titi tirela ta murkushe ta ita ba ta sani ba saboda rashin hankali amma kai ka san musibar da yake gabanta to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tsananin son shiriya ga mutane dan haka da waɗannan mushrikai suka zo gurin manzon Allah suka ce mu bara mu yi imani da kai ba in kana son mu yi imani da kai to ka kori waɗannan mutane wanda talakawa ne mu ba da mu iya hada wato wajen zama ɗaya da su ba bilal ibn rabah salman al-farisi suhaib rumi khabbab sa'ad ibn abi waqas da sauransu sai dai a koyi su to manzon Allah saboda son da yake yi na shari'a ga mutane sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi a sayyiduna ali ibn abi talib ya rubuta cewa waɗannan wato su bilal su rage zuwa suna zama wato su ba da guri mu waɗannan ma suna zuwa suna zama to shine Allah ubangiji ya ce kar ka kori waɗannan mutane kar ka kori waɗannan mutane ya rasulullah kun san kowai wahayi ake yi wa manzon Allah duk da zai yi bayani babin ijtihadi da wasu malamai suka jawwaza suka ce jaizi ne da kuma wanda suka ce ba ja wato ba a shi baya ijtihadi komai nasa wahayi ne da kuma abubuwan da malamai suka faɗi to amma manzon Allah baya bantar da wani hukunci face Allah ya ce masa ga abin da Allah yake so yayi idan kaga Allah ya bar annabi ya zantar da hukunci to dama Allah ya ba mu annabi dama yayi abin da yake so yayi misali kissan tu'uma wani wani wani bayahude ko kuma wani balansari da ya saci silke a zamanin manzon Allah a Madina da ya saci silke sai ya je ya ba ma bayahude ajiyar silken aka zo ana neman silke ba a samu ba bincike ya yi bincike sai aka je aka gano silke a gurin bayahude sai aka kamo ba yahudi za a yanke masa hukunci akan satan wannan sulke ba yahudi ya ce shi bai ɗauka ba wanda ya saci wannan abin ya bashi ba shi ba ne wani ne sunansa bishiru ko bashir duka dai an faɗa wasu kuma suka ce tsoma shi ne ya saci wannan sulke ya zo ya baya ya bani ajiya sai ɗan uwan wannan wanda ya saci tarkin su kuma musulmai ne sai suna ta hura wuta ɗan uwansu ba zai yi sata ba yaya za a yi ba yahudi ya laƙa ma ɗan uwansu musulmi sata kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza suna ta suna ta tunzura cewa a yanke hukunci ma ba yahudi a tabbatar da cewa ba yahudi ne yayi sata can jimawa sai ga wahayi ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na anzalna ilayka alkitaba bil haqqi kuma بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين كثيرا mu muka saukar maka da littafi don ka yi hukunci wa mutane da abin da Allah ya nuna maka don haka kar ka zamo mai goyon bayan haƙinai waɗanda suke ha'inci shi kenan sai ya tabbata wancan musulmin da ya saci wannan sulki da faɗin Allah yana jin labari shi kuma ya gudu ya bar Madina ya tafi Makka ya yi rijjama gaba ɗaya kaga ai asara yayi asara daga ƙarshe ma yana yawon sata da sauransu ya je ya yi sata ya kama garu-garu ya biyo shi ya faɗi ya mutu Allah ya kare mu da mummunan ƙarshe to kaga wannan yana cikin ad- adalci na addinin musulunci kunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum ku zamo tsayayyu da gaskiya ko da a ce gaskiya ya biyo kanku da kanku ne ko kan iyayenku ko kan danginku to dan Allah ku faɗi gaskiya kar ku goya wa mutum baya domin ba dan uwanku bane ko domin ba kabilanku bane ko domin ba dan addinin ku bane kawai idan gaskiya ya zo to sunansa gaskiya gaskiya shi bai san wani yare na dangi ba bai san wani yare na kusanci ba manzon Allah ne yake ce ya faɗi mata binta Muhammadin salini min al-mali ma shi ya ke faɗi ma ta duk abin da kika ga ina da shi na dukiya ki tambaye ni zan baki amma ki bi Allah da za ki sata zan yanke hannunki in ji manzon Allah da haka babu wani wato kawaici ko ɗaga kafa a addinin musulunci idan mutum da yi gaskiya ba kawai ka faɗa masa bai yi gaskiya ba in mutum ya yi gaskiya ka faɗa masa ya yi gaskiya ko da ɗan uwanka ne ko da uwa da uba ne ko mata ne kai ku zauna a waje kar ku shigo ko da mata ne ai ɗan agaji kamata ya yi su da suna tsayawa suna kula da shiga da fita shi abin da ya fi muhimmanci ba wani waje za a tsaya na'am
وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين ولا تطرد الذين يؤون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه malamai sun yi magana akan alladina yad'una rabbahum menene yad'una rabbahum yad'una rabbahum yana nufin zikiri ne ko sallah ne daga cikin malamai wasu sai suka ce yad'una rabbahum ana nufin salloli da Allah ubangiji ya fardanta akwai sallan da ake yi da safiya akwai sallan da ake yi da maraice wasu kuma suka ce a'a ana nufin masu karatun alkur'ani ne sabila da mun san ahlus sufa sahabban manzon Allah waɗanda talakawa ne suna nan suna zaune ne a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna suna ambaton Allah suna zikirin Allah suna tadarru'i zuwa ga Allah ba su sana'an kuma kawai su zikiri suke yi su kuma waɗannan su ne ainihin talakawa wanda za ka samu wani a cikinsu ya yi kwana uku bai ci abinci ba wani a cikinsu ya galabaita da yunwa har tsaban yunwa ya kai ga baya iya tsayuwa a kan kafafuwarsa kamar yadda ya taɓa faruwa da abu huraira abu huraira ya ce wallahi akwai ranar da yunwa ya kama ni na naɗe na faɗi a ƙasa aka zo aka daddaga na an zaci ma na zama mahaukaci ne ko wani abu ya same ni ce amma yunwa ce ta kama ni har wata rana ina yashi a hanya manzon Allah ya zo ya ce min na biyo shi na biyo shi muka je gidan manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu an kawo masa hadiyan madara manzon Allah ya dauki madaran ya yace yace min in kira ahli sufa je in kira sahabban da suke zaune a masallaci su 70 yace na je na kira su suka zo gangami guda aka yi layi annabi yace a ba su wannan madaran kowa ya sha aka zaga da shi kan mutane 70 kowa ya sha annabi ya ce to abu huraira kai ma ka sha abu huraira ya sha annabi ya sake ce masa ka sha ya sha annabi ya ce ka sha har sai ne ce wallahi babu gurin da zan zuba wannan madaran kuma madaran gaba ɗaya bai fi cikin kofi ba sai annabi ya karbi madaran sai ya kurbe kurba ɗaya sai madaran ya kare ashe albarka ne na manzon Allah ya ce waye zai ce annabi Muhammad bai da albarka kun ban da mara rabo ai dukkan mu a duniyan nan albarkan manzon Allah ne ke duk wanda ka ganshi a duniya to ya raso manzon Allah ne duk wanda yake cin wata arziki a duniya wallahi arzikin manzon Allah yake ci kuma mu ba mu neman komai a gurin Allah sai albarkan manzon Allah aljanna ma albarkan annabi muke so mu ci Allah ya ba mu to waɗannan sai aka ce ya du'una rabbahum ana nufin karatun alqur'ani ne wasu suka ce ana nufin fikirin Allah ne kaman آه الإمام القرطبي يتي ويحتمل أن يكون الدعاء في أول النهار وآخره شي wannan yad'una rabbahum in zai iya daukan addu'a farkon rana da kuma karshen rana liyastabtihu yawmahum bid du'a'i رغبة في التو- في التوفيق ويختتم بالدعاء طلبا للمغفرة don su buɗe farkon ranansu da addu'a domin neman taufiki a gurin Allah su kuma ƙarshen ranansu su rufe shi da addu'a domin neman gafaran Allah in ji al'imamul kurtubi to a nan kaga abin da muka samu daga magabatanmu na wannan wazifa da ɗarika da ake karantawa wallahi wanda bai san abun ba idan ya zauna ya nutsu ya ji abin ya ji yadda ake abin bai ji layi ɗan hari ido ba to babu yadda za a yi bai kwaɗaita ma kansa ya zamanto cikin masu yin wannan abu ba saboda an ce maka Allah Ubangiji yana ce wa manzon Allah wala tadrijil ladina yuna rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha kar ka kori waɗanda suke kiran Allah safiya da yammaci ambatan Allah nan istighfari ambatan Allah ne salatin annabi ambatan Allah ne la ilaha illallah ambatan Allah ne karatun alqur'ani ambatan Allah ne hasbunallahu wa ni'mal wakil ham ambatan Allah ne la hawla wala quwwata illa billahi ali duka ambatan Allah ne sai ka samu wani malami sai ya ce to yana son zai baka wani ijaza wanda wannan ijazan za ta zamanto ka ɗauki alkawarin duk rana da safe za ka yi istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah da ka ɗauki alkawari ne ma Allah Allah bai ce dole sai ka yi ba amma ka ɗauki alkawari ne wannan ma Allah cewa tsawon rayuwanka duk garin Allah in ya waye sai ka yi istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah diyan macin duniya in yayi sai ka yi istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah don Allah menene maraban wannan da wannan aya da Allah yake wala ta guridin ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi babu maraba babu malaman komai idan an ce zikirin Allah yana nan da yawa karatun Qur'ani ma zikirin Allah ne la ilaha illallah zikirin Allah ne istighfari zikirin Allah ne shi yasa zaka ga zikirin Allah shine mafi girman abin da Allah yake bawa bawan da Allah yake son sa Allah sai ya bar mutum yana cikin dawamu zikiri yawan ambaton Allah wani lokaci manzo Allah ya ce ala adullukum ala khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqi adh-dhahabi wal waraq wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum qalu bala ya rasulullah qala dhikrullah annabi ya ce in ba ku labari mafificin aikin ku aikin da yafi girma a gurin mamallakin ku aikin da yafi ɗaukaka darajar ku aikin da ya fi ku haɗu da abokin gaba ku yaƙe shi ko shi ma ya yaƙe ku aikin da ya fi ku ciyar da dukiyanku sabon maza Allah suka ce wannan wani aiki ne haka ya rasulullahi yake da wannan falalan annabi sai ce zikrullahi ambaton Allah ambaton Allah sai ka samu wani jagora da zai ce maka ka ambaci Allah da safe ka ambaci Allah da yamma menene abin gaba a ciki ba a zubar ma kowa da wani abu ba ba a barar ma kowa da wani abu ba ba a ce wani dole sai ya zo ya karɓa ba wanda yake da niyya yake da sha'awa ba dole ba ne nafila ne wanda yake da niyya yake da sha'awa sai aka tallata masa wannan hajan aka ce haja ce ta lahira zo ka karɓa domin kai guzuri makanka menene laifin wannan wannan shi ake a dariƙa ni dai dariƙan da muke dariƙan shehu tijjani wallahi abin da muke yi kenan sai wazifan da muke zama mu yi wazifa kuma a zauna أي استغفاري أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أي ثلاثين wanda manzo Allah ya ce idan kai astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum kafa uku iya wannan iya wannan kafa uku din ya kankare zunubanka da kai a dare gabaki daya idan kai lokacin da zaka kwanta kuma ya kankare zunuban da kai da rana gabaki daya kuma inda za ka mutu a wannan daren ka mutu shahidi in ji manzan amma sai aka samu wanda ya zo ya ce maka to kai talatin ma ka ƙara da salatin annabi hamsin ka ƙara da la ilaha illallah ɗari ka ƙara da kiran jawharatul kamali sha biyu da Allah menene da yawa ba a yi faɗa da kowa ba ba a ce kowa sai ya yi dole ba sai ka ga wannan aiki ne na Allah waɗanda kuma ake samun su suke zuwa da munanan yanayi da munanan ɗabi'u da kangarewa ma Allah subhanahu wata'ala da sunan cewa su mabiya wannan ɗariƙar ne sai a je a rubuce a gadda menene aka tabbatar da wannan ɗariƙa yaya ɗariƙa ne wallahi aikin Allah ne duk wanda yake da iko ya karɓa wanda baya da iko kuma ba dole bane ya tsaya akan farillan abubuwa da Allah ubangiji ya daura masa ta dariƙa na fila ce sai ta zamu duba mu ga zikirin Allah a zauna a majalisi a yi zikirin Allah ai sunnan manzon Allah ne a zauna a majalisi wasu sukan yi inkari su ce ai ba a zama a daga murya ana zikiri ko kuma ba a haduwa jama'a a hada zikiri da sauti daya wasu sukan faɗi haka amma ba haka bane ya tabbata a zamanin manzon Allah an yi kai isharorin hadisi ma sun nuna sun fi nunawa zuwa ga taruwan majtama a qaumun fi baitin min biyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasu bainahum wa tadarasunahu bainahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ba wanda za su zauna a ɗaki daga ɗakin Allah suna karatun littafin Allah suna darasin littafin Allah tsakaninsu sai nutsuwa ya sauka musu rahama ya lullube su mala'iku sun kewaye su Allah Ubangiji ya ambaci sunayensu ya ce waɗannan yan fada na ne ko ba iya qur'ani bane zikirin Allah la ilaha illallah ma zikirin Allah ne ga hadisin manzon Allah ya ce idza maratu kai falalolin da zikirin Allah zikirin Allah yana da abubuwa iri iri da nau'o'i iri iri misali wannan hadisin da na karanta mana cewa mace ma aqamu fi baiti min biyutillah wannan yana nuna maka zikirin Allah a cikin jama'a yana samar wa mutum da nutsuwa masu zama a da'ira su yi zikirin Allah idan suka zauna a da'ira duk damuwan da ke damu su mancewa suke sai dai idan sun tashi daga wannan gurin na biyu daga cikin malam a dakatar da wannan abun a ajiye kar araba sai idan mun gama karatu na biyu daga cikin waɗannan falalolin shine Allah yana alfahari da masu zikiri a gaban mala'iku zai kira mala'iku ya ce ba ku kuka ce أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك الله تيتي كزوكو غا كزوكو غا masu zikiri a cikin doron kasa ku zo ku ga kalifofi na shine wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ko ku hadisin Muawiya ne ko hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya ƙara masa yarda ya ce wata rana mu'awiya ya fito sai ya samu mutane sun yi dandazo suna zikirin Allah suna zikirin Allah suka gan shi sai suka yi shiru wannan hadisin imamu muslim sun ce me kuke yi da kuka gani kuka yi shiru suka ce zikiri muke yi sai ya ce to kun tabbatar ba abin da ya zaunar da ku suka ce mun tabbatar iya zikiri ne abin da ya zaunar da mu sai suka rantse masa suka ce mun rantse wannan zikiri shine abin da ya zaunar da mu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muawiya yake cewa ni ban ce ku rantse dan ina tuhuma ku ba amma ina tuna cewa wata rana manzon Allah ya fito sai ya samu sahabbai sun yi da'ira suna zikiri sai manzon Allah ya ce ne ya zaunar da ku anan sai suka ce jalasna nazkurullaha ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا mun zauna ne muna zikirin Allah muna gode ma Allah na baiwan da Allah ya mana da musulunci da kuma baiwan da Allah ya mana na samuwansa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum ban ce ku rantse dan ina tuhuman ku ba ولكنه أتاني جبريل ملائكة جبريل ليزومون فأخبرني إن الله يبالي بكم الملائكة يباني لباري سوى الله ينا شيلا ينا الفهري لكو أغبى الملائكة kaga yana daga cikin falalan zikiri shine Allah yana alfahari da mutanen da suka zauna a wuri suna zikiri tare Allah yana nuna su wa mala'iku kuma yana alfahari da su sannan zaunawa a da'ira ko zaunawa a majalisin da za ana zikiri ana ambaton Allah la ilaha illallah la ilaha illallah yana gadar da gafaran Allah automatical gafara mutlakin gafara saboda hadisin ingantacce hadisin abu huraira Allah ya kara masa yarda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lillahi mala'ikatan sayyahina fil ardi yabtaguna majalisal zikri Allah yana da mala'iku a wani ruwayan yaltami suna majalisar zikri Allah yana da mala'ikun da suna yawo a ƙasa suna neman majalisar zikir gurin da aka zauna ana zikiri idan suka shige fa idan marru bi qaumin yazkuruna Allah idan suka shige mutane suka ga suna zikiri tanadau sai su kama kira suna ce suna ce halummu ila hajatikum ku zo ku zo suna kiran yan uwansu mala'iku suna ce ku zo ga bukatan ku ya samu ga bukatan ku ya samu fa yahuffuhum bi ajni hatihim ila samai dunya su kewaye su sai sun dangane da saman duniya fa yas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim sai Allah ya tambaye su yace daga ina kuke kuma bayan Allah ya san daga inda suke sai su ce ji ina min indi ibadika ya Allah mun fito gurin bayinka ne sai Allah ya ce to me kuka samu bayin nawa suna yin sai su ce ya Allah mun same su suna ambatonka suna girmama ka suna majjada ka suna cikin kabbara ka ya Allah sai Allah ce to wai sun ganni ne suke wannan ambaton sai ai ya Allah ba su ganka ba a ina suka ganka ai ba a ganin ka ya Allah la tudriku wala absar to Allah ya ce da sun ganni ba yace ai da sun ganka da zikirin nasu ya haka sai Allah ya ce to suna son menene sai mala'iku su ce suna son aljanna ne ya Allah ce to sun ga aljannan ne suke wallahi Allah ba su ga aljannan nan ba da sun ga aljanna da sun fi haka suke to me suke tsoro wuta suke tsoro ya Allah sun ga wutan ne a'a ba su gani ba da sun gani da sun fi haka gudunta ya Allah Allah sai ce to ku yi shaida ku shaida cewa waɗannan mutanen dukkan su na gafarta musu sai mala'iku su ce to ai akwai wani mutumi ya zo ba ya zo zikiri bane kamar yadda su malam Usman suka zo yanzu sai a ce to ba sun zo karatu bane sun zo sun zo wani uzuri ne misali ko kuma misali a ce kamar yadda wanda ya shigo na karshe sai a ce ya zo ne yana bin wani bashi ya zo yana jiran ya fito daga gurin zikiri a bashi bashin sa sai mala'iku su ce to ai akwai wani ya zo ba zikiri ya zo ba ya zo wani uzuri ne sai Allah ya ce to shi ma ya shiga cikin gafaran an gafarta masa saboda hum qaumun la yashqa jalisuhum masu zikiri abokin zaman su ma ba mutumin banza bane Allah ya bar mu da zikiri da kuma masu yin kuma daga cikin falalan zikiri akan canja faifayin aikin mutum munana littafin mutum munana na laifinsa su kutum da a ɗauko shi sai a canja sai a cika littafin da kyawawa sai a goge munanan gabaki ɗaya saboda hadisin manzon Allah da yake cewa ma jalasa qaumun majlisan mutane ba su zauna a wani majalisa wani wajen zama ba yadhkuruna Allah azza wa jalla suna ambaton Allah fa yaqumuna su gama ambaton su tashi hatta yuqala lahum sai an ce musu qumu qad ghafara Allah lakum ku tashi gaba ɗaya an gafarta muku wa baddala Allah sayyi'atikum hasanatin kuma Allah ya canja littafin munanan ku ya zama kyawawa sannan daga cikin abin da zikiri yake gadarwa su masu ambatan Allah su ne ahlul karam sunansa a gurin Allah al-mukramun kamar yadda aka kira mala'iku da kiraman katibin to sunan masu zikiri a gurin Allah al-mukramun shine hadisin nan na Abu Sa'id al-Khudri shi ma har yanzu yake cewa Allah ubangiji yana cewa sayalamu ahlul jam'i yawma man ahlul karam yau mutanen alkiyama da ta san su wane ne ahlul karam sai aka ce wa manzon Allah to su waye ahlul karam din manzon Allah sai ya ce ahlu majalisi zikiri fil masajid waɗanda suke zama a masallatai suna yin zikiri haka dan Allah me yayi laifin mutum dan an ya zo ya zauna a masallaci ya ce la ilaha illallah wai kan masallaci dama ba wa annal masajid lillahi bane wala tadu ma Allah ya ahada sunan baban sai kira sunan jatuman sai kira sunan matan sai kira Allah sai kira kuma ka ce masallacin na Allah ne shi yasa Allah yake babban azzalimi shine wanda zai hana a ambaci Allah a cikin masallaci yayi kokarin rushe masallaci rushe masallaci shine a hana zikirin Allah a cikin masallaci idan dai har za a tara yara a musu bitan alkur'ani a koya musu qur'ani idan har za a tara manya ma a masallaci a karanta alkur'ani ana bita a samu wani ƙari yana karantawa alhamdulillahi rabbil alamin ɗalibai ma suna ansawa to meye laifin kuma an taru an ce la ilaha illallah tare meye laifin meye bambancin qur'anin da la ilaha illallah babu saboda haka al'amari ne waɗanda ya kamata mu kaffafa mu kanmu mu kalli addinin musulunci a matsayin dama gaba ɗayan addinin musulunci zikirin Allah ne Allah ya ce fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfuruni ya ishi ne zikiri abun farin ciki shine Allah yana ambatansa kana ce la ilaha illallah kai ma Allah yana ambatanka tare kuke ambatan juna Allah ya saka mu cikin ahlul zikir Allah ya saka mu cikin ahlul zikir to shine a wannan aya Allah ubangiji yace wala taqridil ladina yuquna rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha kar ka biye ma waɗannan mushrikai da suke cewa su ba za su zauna da su Bilal da Khabbab da Suhaib da Sa'ad da Salman al-Farisi saboda su talakawa ne in kana son su yi imani sai dai ka kori to ya Rasulullahi kar ka kori waɗannan masu zikirin Allah safe da yamma suna neman yardan Allah kar ka kore su ma alayka min hisabihim min shay babu wani abun da yake kanka na hisabu malaman tafsir suka ce hisabihim anan ana nufin rizquhum azzikin su arzikinsu ba a kan ka yake ba nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa kamar yadda Allah ubangiji yace wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha malamai suka ce idan kana son ka samu arziki to akwai abubuwa guda biyu zuwa uku masu sauki kwarai in ka rike su to zaka samu arziki na farko istighfari kar ka rabu da istighfara a shagonka kana astaghfirullah astaghfirullah babban addu'a ne na jawo kwastoma astaghfirullah astaghfirullah mutum shi da kansa zaka ga yazo ya neme ka kofa ne kofa ne na arziki mai girma fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yutil samaa alaikum midra na biyu kuma ambatan Allah da yin sallah akan lokaci dan ana ciniki kawai an zo da a saya kayan ka lokacin sallah yayi sai ka tsaya kana kokarin ka sai da kayan toshe arzikin ka kake yi rufe shagon ka kaje kai sallah in ka kula da sallah to Allah ya ce ba ka da bukatan sai ka ce a baka arziki ma za a baka haƙƙin ka za a baka rabanka wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha ka umarci iyalanka da yin sallah kuma ka yi haƙuri a kan sallah lokacinta in ya zo ka tashi ka yi sallah Allah ce la nas'aluka rizqa mu ba mu neman komai a gurin ka nahnu narzuqu mu ne za mu azurta ka din in kana sallah wal akibatu littaqwa kuma kyakkyawan karshe na tsoron Allah ne dan haka istighfari da kula da sallah da kuma biyayya ma iyaye waɗannan abu guda uku su ne mabuɗin arziki in dai a duniyar nan ne kai har a lahira ma kuma kana kan fatara da talauci ka bar ambatan Allah wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dharka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma wanda ya bar zikiri to dole yayi ta fama da kunci kai yi ta bakin ciki shi yasa babban jarabawa ne waɗanda suke yanke alaka da Allah suke barin ambatan Allah wato suna cikin babban jarabawa na kuncin rayuwa kuncin rayuwa kaga mutum yana ta kunci kana tunanin me ya same shi wallahi ya rabu da Allah ne kaga mutum yana ta kokarin ya taro nan ya taro nan komai yana kwacewa wallahi ya rabu da Allah ne to ka tashi da daddare ka kwana baka yi sallan dare ba baka ambaci Allah ba sai dab alfijir zai ce to ka kwana kana hira a majalisa kwana zubin ba zikiri ba komai dab alfijir ka tashi ka koma gida ka je burin burin burin burin burin ka je ka kwanta ka kwanta akan sallan asuba dole in za ka tashi wani wani ne ka tashi da bakin ciki ka rasa ma me za ka yi ina za ka je ka ji damuwa a cikin zuciya saboda haka rike Allah shine maganin kowane damuwa to Allah ubangiji yace ma alaika min hisabin min shay babu wani abin da yake kanka na hisabun su wa ma min hisabika alaihim min shay haka su ma ba su da wani abu na yi maka hukunci Allah shi ya san me yin abu dan gaskiya ai a can ma Allah ya ce da gaske suke mutumin tun da ya ce yuriduna wajha
Allah ya ce to fa fatrunahum wannan wato tafrunahum ya zama to mansub sabila da fa'un din da yake bayan sa fa fatrunahum ka kore su ka ka kore sai ka zama to minan zalimi daga cikin waɗanda al-Imam al-Qurtubi yake hashahu min wuqu'i hadha min ya nisanta a ce annabi Muhammad ya zama to yayi zalunci yace inna ma hadha bayanun li ahkam lil ahkami wannan bayani ne akan hukuncen hukuncen masu hana zikirin Allah li Allah ya qa'a li Allah ya qa'u zalika min ghairihi min al-muslimin dan kar haka ya faru a gurin wanda ba annabi Muhammad ba daga cikin musulmi ma'ana idan kaga Allah ya ce kar ka kore su sai ka zama daga cikin azzalimai annabi shi ba wai zai koran bane ba wai zalincin zai ba ai shine shugaban masu zikiri ne shine shugaban masu gode ma Allah da saboda haka ana magana ne akan hukuncin wanda ya koli masu yin zikiri abun da suke yin zikiri ya zama azzalimi kuma bayan ya zama azzalimi kuma hukuncin sa ba mai kyau bane Allah ubangiji ya kare mu kazalika fatanna ba'dahu bi ba'din za mu tashi a wannan ayar idan Allah ya kai mu abin da muka yi daidai Allah ya ba mu ladan abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana da akwai lokacin tambaya ta bismillah
tambaya to tambayar mu ta farko akan tambayar jiya wanda shi yana fama da shakku ne duk lokacin da ko yana da alula sai ji kamar iska ta fita mishi wanda kuma shi ya san da yi yunkurin yin wani abu ba ya har iska ta fita to in hakan ma har ya zama masa jiki in yayi yana karfafa wa kansa gwiwan cewa yana da alula ai mun riga mun amsa tambayar nan jiya ba mu amsa ba to shi abin da ya shafi a waswasi ko shakka wanda yake samun kansa a cikin shakka lokutan ibada ko a abin da ya shafi ibada to gaskiya zai rabu da shakka ne ya gina zuciyarsa akan abin da ba shakkan ba misali ka yi alola sai ka ji kamar ka yi tusa to ba za ka gina cewa ka yi tusa ba shedan ne ya zo ya maka hura amma kar baka sake tusa ka ji karanta kuma ka ce shedan ne ya maka kaga akwai waɗanda ɗan neman rahusa ne su duk wani rahusa za ka ji mutum ya kira ka ne sai ka fara masa hukuncin kaza sai ya fito maka ta wani yana neman ka halatta masa haram to lallai mutum zai bar shakka din ko kuma mutum ya zo yana sallah sai ya ji kamar ya yi raka'a kaza ne to misali a abin da ya shafi sallah ka zo kana sallah sai ka ji shakkan cewa kamar raka'a hudu za ka yi to sai wani rai yana ce maka raka'a uku kai wani rai yana ce maka raka'a hudu kai kamar da kai sallan azhar sai wani rai ya ce maka hudu kai sai wani rai ya ce maka uku kai to za ka jefar da shakkan da kake yi sai ka tashi ka yi raka'a ka ƙaro ka ƙara abin da kake shakkan a kai saboda ihtiyari in ka ƙara kuma shi kenan sai ka yi sujadan ba'adi kaga an sallame ka a nan idan kuma abubuwan da suka shafi ibadu ne ka zo da ka yi abu sai ka ji shakka to sai ka rabu da shakka sai ka gina yaqini sai ka gina yaqini kamar yadda na faɗa mana akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ma minkum min ahadin illa wukila bihi qarin min al-jinn babu wani mutum a cikin ku sai face akwai wani qarinin da yake tare da shi a cikin aljanu wanda wannan qarinin yana umurtansa da abubuwa yana sa masa shakka yana sa masa wasuwasi har sahabbai suka ce har kai ya rasulullah annabi ce ni ma ina da shi sai dai Allah ya taimake ni a kansa ya musulunta to kowane mutum yana da wani kari yana da wani wato kaman shekan da yake saka shi abubuwa yake ziga shi akan abubuwa shine yake saka shakka yake saka waswasi Allah yana faɗa mana min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nar mai saka waswasi mai saka waswasi wa mutum sai ka ji kai an yi kaza a a ban yi ba a a sai ka ji ma a zuciyanka ana maka labari munanan labari ana faɗa maka maganganu kala kala a zuciyanka ko ana saƙa maka wani mummunan abu a zuciyanka wannan duka sharrin shedan ne kuma ma a ciki har da akwai nisantar zikirin Allah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub zikirin Allah yana sa nutsuwa saboda haka idan mutum ya zama to yana mulazabatu zikir dawwama cikin ambaton Allah to da wuya shedan ya samu gaukansa ya samu kansa har yana wato fin karfinsa akan abubuwa Allah ya kare mu na'am wannan kuma ya tana tambaya ne akan jam'in tarawihi Mm.
ana cikin yi sai inji ya mutu a masallaci to ya za ta yi da wannan jam'in da take bi eh to idan ana cikin yin sallah ana bin dangi daga masallaci sai kuma ya zama to an kace to daga kan raka'an da kike sai ki tashi ki daura wannan raka'a in kin cika sallar sai ki sallame sai ki kawo abin da ya rage ai shi ne ko eh wallahu ta'ala a'lam Hmm? abin da muka yi daidai Allah ya ba mu dada yau kwamitin tasirin mu sun samu zuwa malam usman wakili gidan bare bare malam zaharaddin Sulaiman, Malam Isa, Malam Basir, ki Allah ya masa albarka. Su ne kwamitin mu na tafsiri, tun tun kuma har yanzu su ne kwamitin namu na tafsiri. Kuma muna alfahari da su da jajircewarsu da kokarin su tun jiya har yau. Allah ya kara musu albarka, ya kara musu fatahi, ya kara musu buɗi, ya biya musu bukatar su na zahiri da batini. Albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada, abin da muka yi na kuskure Allah ya fi mana. Allah ya kara mana soyayya ga manzon Allah, ya kara mana kusanci ga manzon Allah. Allah ya saka mu cikin ma'abota la ilaha illallah. Allah ya ya saka mu cikin ma'abota ambatonsa. Allah ya saka ƙarshen maganar mu a duniya shine la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wala mu shakka ilu usman bauchi Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa nisan kwana albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha ma salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين